بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 24 ga watan rabi'ul akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda ya daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma sha biyu a cikin wannan littafi na kashfi shubuhat wallafar fadilatu sheikh al-mujaddid sheikhul islam muhammadu ibn abdulwahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a wannan masallaci mai albarka masallacin unguwar laji kwatas a nan cikin garin bauchi a darasinmu na baya mun tsaya akan inda malin yi mana bayani akan shubuha ta goma da masu tafiya akan shirga suke kawowa da kuma wato ainihin martani da malam ya kawo wannan shubuhar ita ce suna faɗin cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi inkari ma Usama akan cewa menene ya sa ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah kenan wannan yana nuni zuwa ga cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to ko da ya aikata duk abin da ya aikata imaninsa bai ragu ba kenan sannan da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah idan sun faɗi la'ilaha illallahu to sun tseratar da wato ainihin rayukansu da kuma dukiyoyinsu daga wajena da sauran hadisan da suke bayani akan irin wannan to malam sai kawo martani da cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya yaki yahudawa bayan kuma wasu daga cikinsu suna faɗin la ilaha illallah sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yaki Banu Hanifa bayan kuma su din ma suna faɗin la ilaha illallah suna sallah suna iddiyayin musulunci hakanan waɗanda sayyidina Ali bin Abi Talib ya kona su da wuta su ma suna faɗin la ilaha illallah har ma suna cewa su ne ma tawagan sayyidina Ali din malam yace kuma wa'annan masu wannan maganan sun yadda cewa duk wanda ya inkarin tashin alkiyama ko da ya ce la ilaha illallah to ya zama kafiri kuma za a kashe shi duk wanda ya inkarin wani abu cikin rukunan musulunci ko da ya faɗi la ilaha illallah ya kafulta kuma za a kashe shi to yaya kenan za a ce in mutum ya yi inkarin wani abu cikin rukunin musulunci ya kafulta amma in ya yi inkarin asalin tushen rukunin musuluncin shi kuma yana nan a musulmi to yaya kenan haka zai zama to za mu tashi insha Allah inda malai yake cewa walahum shubhatun ukhra akwai wata shubha kuma da suke kawowa shubha ta goma sha ɗaya wa hiya ma zakara nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shubhar ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata annan nasa yawmal qiyamati yastaghithuna bi adam cewa mutane a nan tashin alkiyama za su nemi agajin annabi adam a lokacin da aka shiga cikin matsatsi na rayuwa mutane za su nemi taimako a wajen annabi adam wanda wannan mun karanta shi a cikin littafin da muka yi na kitabu tauhid a babin da muka yi bayani akan ashafa'a yadda mutane za su nemi ceto a ran tashin alkiyama a lokacin da yanayi ya yi zafi ya yi tsanani kuma allah bai yi ma mutane hisabi ba haka yanzu za a fara neman ina mafita haka za a fara zuwa wajen annabi adam thumma binu sannan a nema wato ainihin agaji a wajen annabi nuhu thumma bi ibrahim sannan a nema agaji a wajen annabi ibrahim alaihi salatu wassalam thumma bi musa sannan annabi musa thumma bi isa sannan kuma sai annabi isa fa kulluhum ya'tadhirun duk wanda aka je gunshi sai ya bada uzuri ya ce ba zai iya ba hatta yantahu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama har sai sun sai an dire mutane karshe za a iso zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har annabi ya ce ana laha ana laha qalu to waɗannan mutane sai suka ce fa hadha yadullu ala anna al-istighathata bi ghayri Allah laisat shirkan kenan wannan yana nuni zuwa ga ai neman agajin wani Allah ba shirka ba ne tunda ai gashi mutane za su nemi taimako a wajen wa a wajen annabi adam ya ce ba zai iya ba a tafi gun annabi nuhu ya ce ba zai iya ba a tafi gun annabi ibrahima ya ce ba zai iya ba a tafi wajen annabi musa ya ce ba zai iya ba a tafi wajen annabi isa ya ce ba zai iya ba har isu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya suka ce to kenan wannan yana nufin neman taimako ko neman agaji a wajen wani wanda ba Allah ba ba shirka ba ce wannan shubahar su kenan malam ya ce fal jawabu amsa ita ce an na kula sai mu ce subhana man taba'a ala qulubi a'da'ihi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya rufi akan zukatan makiyansa duk bayanin da za a yi su kasa fahimta saboda an riga an sanya rufi an sanya murfi akan zukatansu Allah ya tsare mu fa innal istighathata bil makhluqi ala ma yaqdiru alaihi la nunkiruha ai mu ba ma inkari ka nemi agajin abin halitta abokin halitta ɗan uwanka akan abin da zai iya akan abin da yake da dama to ba a inkarin don ka nema taimakonsa a kai kama ƙala Allah ta'ala fi ƙissati Musa kama yadda Allah yake faɗi game da ƙisar annabi Musa yana cewa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi annabi Musa da ya zo ya samu mutane biyu suna faɗa wannan yana cikin tawagarsa wancan kuma yana cin abokan gabansa sai Allah ya ce fastaghathahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi wannan da yake cikin yan tawagansa sai ya nemi agajinsa ya nemi taimakonsa akan ya taimaka masa akan wannan abokin gaban nasa kaga wannan ai abu ne da annabi Musa zai iya yi wa kama yastaghithu al-insanu bi ashabihi fil harbi kamar yadda kuma mutum yake iya neman agajin ‘yan uwansa a wajen yaƙi, yana iya neman agajinsu, wa gairi hamilal ashiya'i lati ya ƙadiru alaihal makhluk da sauran abubuwan da mutum abin halitta zai iya yi, wa nahnu ankarna istighathatal ibadati allati yaf'alunaha inda quburil awliya aw fi ghaibatihim malam yace mu abinda muke inkari muke cewa ba daidai bane shine neman agaji na ibada istighatha na ibada shine allati yaf'alunaha inda quburil awliya irin wanda suke yi a wajen kaburburan waliyai masu bin kaburburan waliyai suna neman taimakonsu au fi ghaibatihim ko kuma a lokacin da ma waliyan ba sa nan ba su nan ko sun mutu suna cikin kaburbura a dinga bin su kaburbura ana neman taimakonsu kamar yadda muka ga wasu suna zuwa kabari suna ce shehi ka taimaka mai yayi tsada to kaga wannan ya shiga ciki kenan ko kuma wanda ma shehin ma baya nan amma yana daga nan yana shehi ka bani arziki shehi ka bani abinci shehi ka bani kaza to wannan shine abin da yake a malamai suke inkarin shi fil ashiya'i allati la yaqdiru 'alayha illa Allah a cikin al'amuran da ba wanda ke iya yi in ba Allah ba kaga saukin rayuwa wa ke iya samar da shi in ba Allah ba wa ke iya sassauto da rayuwa ta yi sauki in ba Allah ba wannan aikin Allah ne roƙon wani akan wannan ya sassauto da rayuwa kaza yayi tsada ya kawo sauki wannan shirka ce wannan shirka ce malam yace idza sabata zalika to idan har hakan ya tabbata فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منه abin da ake nufi da neman agaji da neman taimako a wajen annabawa ran tashin alkiyama abin da ake nema a wajensu shine an yi da'ullaha an yi hasiban nasa hatta yastariha ahlul jannati min karbil mawqif abin da ake nema shine annabawan su je su roƙi Allah Allahn ya yi ma mutane hisabi saboda 'yan aljanna su huta daga wahalan da ke cikin wajen tsayuwan filin tashin alkiyama ai a hadisin duk annabin da aka ce da aka je gunsa ba cewa ake yi shigar da mu aljanna ba cewa ake yi mai ishfa lana ila rabbika je ka nema mana ceto wajen ubangijinka je ka nema mana ceto wajen Ubangijinka. Roƙa mana Allah saboda matsayinka da kake da shi a gun Allah. To kaga a nan, ko da kuwa annabi ne, ko waliyi, ko manzo, duk yadda ake ganin yana da matsayi a wajen Allah, to ba a zuwa kuma bayan ya mutu, a ce ya annabi ne, ko ya waliyi ne. ga bukatar mu nan ka mika ta wajen Allah wannan babu shi amma lokacin da misali annabi yana raye ana iya zuwa a yi tawassuli da addu'ansa a ce ya rasulullah kai mana addu'a kan kaza shine Allah ya ce walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajidullaha tawwabar rahima ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawunansu suka aikata wani aiki na saɓon Allah ja'uka ina ma a ce sun zo gare ka fastaghfirullah su nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasul su nemi annabi ya roƙa musu gafaran Allah su ce mu annabi roƙa mana gafaran Allah da sun yi haka lawajidullaha tawwabar rahima da sun samu Allah mai gafara mai jin kai sannan kaga Allah yana cewa wama kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim Allah ya ce ma annabi Allah ba zai yi ma al'ummar ka azaba ba mutakar kana cikin su in dai kana cikin su to Allah ba zai musu azaba ba to me yiwa annabin ya mutu ya bar al'umma a bayansa to su kuma lokacin da annabin baya nan zuwa za su ce muna neman tabarruki da gangan jikin annabi ko da gawan annabi sai Allah ya ce a'a wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wanda za su zo bayan annabi kuma to in suna so su samu kariya daga azabar Allah su kuma su rike istighfari su kama istighfari amma kasantuwar annabi a cikin al'umma kadai wannan tsaro ne ga al'ummar Allah ba zai halakar da al'ummar ba lokacin da aka ce ba annabi kuma to Allah ya ce kowa ya rike istighfari وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to kaga ashe su kansu annabawan in an je an roƙe su a gaban Allah ran tashin alkiyama ba cewa za a yi da su ku kalli halin da muke ciki ku taimaka ku shigar da mu aljanna ba a'a maganar ita ce dubi yanayin da muke ciki ku taimaka ku je ku roƙa mana alfarma a wajen ubangiji kaga ƙarshe shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an isa wajensa ƙarshe mai zai je sujjada a gaban Allah ya roki Allah Allah ya ce da shi irfa rasak daga kanka salto da tambayi duk abin da kake so za a baka washfa tu shaffa nema nema ceton duk wanda kake so za a baka fa yaqulu ya rab ummati ummati ce Allah al'umata al'umata kaga shi karan kanshi ba wai ana ce ga mu mun zo gunka zai tashi ya je tattara al'ummar sai kai su aljanna ba sai ya je ya nema ya nema taimakon da al'umma suka nema to zai je ya mika zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya bashi izini domin mutum ya samu damar ma da zai yi ma Allah magana a wannan rana sai babba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka sauran annabawan Allah da Ibrahima da Musa da Isa da Adam da Nuhu dukkanin sauran manzannin Allah da annabawan Allah duka darajarsu ba ta kai a saurare su ba a wannan rana wanda kadai ya kai ya je magana a saurare shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah mun gode maka da ka ba mu wannan manzo Allah ka sanya mu ci wanda zai ceta malam yace wa hadha jaizun fi dunya wal akhirah wannan ya halatta a duniya da lahira an ta'tiya inda rajulin salih ka je ka samu wani mutum nagari hatta yujalisaka inda rajulin salihin hai ka je ka samu wani mutum nagari a rayayye wanda bai mutu ba ba matacce ba rayayye yujalisuka ku zauna da shi wa yasma'u kalamaka ka yi magana ji ka yi mishi bayani wanda kuna zama tare da shi gashi nan rayayye ne za ka iya zuwa ka same shi ku zauna ka yi magana ya ji ya yi magana ka ji ba matacce ba wanda ba za ka iya zama da shi ba aka baka shi bayan ya mutu saboda yadda kake son shi waliyi ne shi aka ce to gagawan nan ta zama abokiyarka ku ci gaba da zama da ita ba za ka yadda ba sannan in yayi magana daga cikin kabari ba za ka ji ba in kayi magana ba zai ji ba in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa taqulu lahu sai ka ce da shi ud'u Allah li ka ce taimake ni ka roƙa min Allah kama kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama yas'alunahu fi hayatihi kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance lokacin annabi yana raye sukan same shi ta ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah Umar dan Khattab lokacin khalifancin sa yace to tunda annabi baya raye yanzu to bari mu kira baffan annabi Abbas ibnu Abdul Muttalib ya zo shi ya yi mana addu'a muna cewa amin kaga ba su ce a tutun da gamu a cikin madina ga gangan jikin annabi ga kabarin annabi bari mu je mu tsaya mu ce ya Allah albarkacin kabarin annabi ka ba mu kaza ba wa amma ba da mautihi amma bayan rasuwar annabi fa hasha wa kalla wannan abu ne ina wanda bai taba faruwa ba kuma ba a taba yin shi ba a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum sa'aluhu dhalika inda qabri basu taba zuwa suka tambayi annabi a wajen kabarin sa ba bal ankara salafu ala man qasada du'a Allah inda qabri malamai magabata ma sun yi inkari akan wanda ya nufaci roƙon Allah a inda kabarin annabi yake ko ziyara kai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tsayawa ka ce bari tsayayin addu'a a wajen kabarin annabi me yasa saboda wannan bayi cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai taba karantar da ka zo bakin kabarin shi kai addu'a ba bayi cikin karantarwar magabata ba kuma san annabi bane haka wuce iyaka ne abinda aka ce in ka zo kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsaya ka ce assalamu alayka ya rasulullah kai masa salati sannan ka matsa gaba ka ce assalamu alayka ya ababakar kai mishi addu'a sannan ka matsa gaba ka ce assalamu alayka ya umar kai mishi addu'a sannan ka matsa gaba amma ka tsaya ka yi addu'a a wajen wannan a ba cikin karantarwar musulunci ba cikin karantarwar musulunci a wannan ne wani zai yi tafi ya ce to ga makiya banzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama addu'a ma a wajen kabarin annabi sun ce ba a yi to kaga yi mutu kai ne babban makiyin annabi na kai ne baka so ka ji an ce maka ga shiriyan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to dan haka malamai sun yi inkarin haka malam ya ce fa kaifa du'a'uhu nafsuhu ina kuma ga kaje dan ka roki annabin shi a karan kansa ka je wajen kabarinsa ka ce bari ka roki Allah a wajen malamai suka ce wannan baya cikin karantarwar musulunci to ina kuma ga kaje kabarin annabin don ka roki shi annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga su kansu sahabbai su kansu sahabbai a lokacin da annabi yake raye idan sun shiga matsatsi ba zuwa suke su ce ya rasulallah ka ba mu mafita ba zuwa suke su ce ya rasulallah ka roƙa mana Allah ka roƙa mana Allah in neman gafara ne ba cewa suke yi ya rasulallah ka gafarta mana ba cewa suke ya rasulallah ka roƙa mana gafaran Allah Allah ma abin da yake cewa kenan wa idza qila lahum ta'ala bi ce yaghfir lakum rasulullahi ba sai ce yastaghfir lakum rasulullah idan aka ce da su ku zo bai ce annabi ya gafarta muku ba sai ce annabi ya roka muku gafara walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul ashe shi annabin roka musu gafara zai a wajen Allah ba shine mai gafartawan ba domin babu mai gafaran zunubai in ba Allah ba wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusillu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala dan haka a wannan shubha ta cewa ai ran tashin alkiyama za a je za a je a nemi taimako ko kuma a je a nemi agaji a wajen annabawan Allah da manzannin Allah wannan shubha ce da malamai sun yi martani a kanta cewa ai in ka ji an ce karka nemi agajin kowa to ana, ana magana ne akan karka nemi agajinsa akan abin da ba zai iya ba ai in akwai wanda za ka yi tsammanin cewa suna da matsayi da fada da za su iya isa gaba ga Allah ranar tashin alkiyama su roƙa ma mutane alfarma duk da fushin da Allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba a wannan rana ba su wuce annabawan Allah ba abu ne wanda mai yiwuwa suna iya yin shi to amma saboda fargaba da tsoron ubangiji a wannan rana dukkaninsu ya su kasa sai ɗan gatan Allah sallallahu alaihi wa wasallama shi kaɗai ne zai iya zuwa ya je ya yi sujjada ya nema taimakon ya nema abin da mutane suka nema a wajensa na ya nema musu ceto a wajen Allah shi kuma ya nema a wajen Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga ashe a bai kamata wannan ba zai taba zama hujja ba da mutum zai ce ai neman taimakon wani Allah ba shirka bane neman agajin wani Allah akan aikin da ba mu iya yi in ba Allah ba shirka ce shirka ce abin da yake shine aikin Allah a bar mu Allah aikinsa a nemi taimako a wajen Allah a nemi agaji a wajen Allah subhanahu ta'ala wannan shine abin da abin da yafi kamata Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya a nan saboda gaskiya ba jin daɗi sosai shi yasa mai yiwuwa za a ga karatun yana tafiya wani iri wani iri na haka za mu dakata a nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته